Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba sha takwas ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar ashirin da hudu ga watan bakwai watan Julai kenan dubu biyu da ashirin da hudu muna karatu a wannan littafi mai albarka raubatun nadiya a yunna addurarul bahiyya wallafar bajinin malami al'allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala kuma mun karkare babi da ya magana akan sallar jami'i ko sallah tare da liman abinda ake cewa salatul jama'a wanda haka shari'a ta dora mana kada mutum ya sallah shi kadai ya je ya nemi masallaci ya nemi liman ya bi domin ji hukunce-hukunce da ke tattare da bin limanin wasu wanda suka shafi shi limantin da ake so ya kiyaye da kuma wasu da suka shafi shi mamu da kaso mai yawa kuma wanda suka shafi kowa da kowa domin sallar ta yi ta yi kyau yadda ya kamata. Za mu tashi a babu sujudi sahawi a wannan darasi na ashirin da biyu, wannan zama shi ne darasinmu na ashirin da biyu. Da sai dai kafin mu je akwai wata fa'ida tana da alaƙa da wancan bada. Akwai abin da malaman malikiya ko malaman mazhabar malikiya suke ce mashi masajinul imani. Suna da muhimmanci mutum ya san su to da su malam malikiya yadda suke fahimtar abin to ya wuce yadda sauran ke iya fahimta kuma yana da girman haɗari saboda mutum zai iya rasa sallah in bai bi ita wannan ka'ida da aka sanya ba haka za a ko malamai galibin suna saukowa har su bayar da fatawa su ke bakin su shiru ba za su yi nakali ba saboda matsala ce ta ijtihadi daga cikin malamai na malikiya akwai wanda ya rubuta littafi musamman akan mas'alar masajinul imam akwai Muhammad al-Karimi ya rubuta littafi ya sa mashi al-ilmam bi ahkami wa adillati wa adillati masajinul imam shine al-allama Muhammad al-Karimi duka littafin shafi 16 ne akwai wanda ya rubuta kwata-kwata shafi 4 shi ma manyan malaman malikiya in ka duba wannan alimamun na farawi na zubin ne karatu littafin malikiya dole zai san alimamun na farawi a sharhin da yi wa wannan littafin da muka ya shahara tsakaninmu na risala na muna abin zai da firawani ya yi mashi sharhi ya sa mai suna alfawaki uddawani to shi ma ya tattauna mas'alar in an ce masajinul imam shine kurkukun liman wani yanayi ne na tsaka mai wuya da mamu zai tsinci kanshi gashi yana da liman liman ya mai rajista ko a zamanin ta ta riga an yi kamfarin din shi kuma sallar shi ta lalace kuma ba ta yi ba amma kuma dole ya ci gaba da bin liman har sai liman ya yi sallama daga nan sai ya nemi wata jama'ar ko wani jam'in ko kuma shi kaɗai ya take idan ya yi taurin kai yake tunda dai sallar ta lalace shi ba zai bi liman ba sai yanzu abin da ake so ita ta liman din da ya lalata sai ya biya ta ita matacciyar kenan in ya biya ta sai yanzu ya yi kiliyarin ɗin hanya daga nan sai ya zo ya yi ta gasken ko shi kaɗai sun malam malike ke da wannan sun wani wurin sun tsaurara amma kuma wato ɗan adam sai da haka galiban inda sai taushi nan ake hudawa amma aka huda aka buga aka da tsauri sai ta nan wurin yayi daidai sai ya bar shi waɗannan wuraren da suke cewa masajinul imam in ka tattara maganganun da su Muhammad Jul Karimi suka yi da Imam Tatai shi ma malami ne na Malikiya sananne ne da Imam Nafarawi da sauransu wasu suna cewa wurare guda hudu ne kamar da Imam Nafarawi ya faɗa a cikin littafin shi na na na abin nan sharhin da yawa risala wasu kuma suna cewa a'a wuraren guda biyar ne wani lokaci wanda ya ce hudu wanda suka ce hudun su kuma sai su canza da wani ɗaya da wancan ya ɗauka ya ce biyar ne kaga sun ka bi abin a natse da ka muna da mazhaba uku kenan amma in kana so ka buje su duka sai ka same su guda biyar kenan wuri na farko wanda shi ke da ban mamaki kamar da almamin na farawi ya faɗa shine mutumin da ya tuna wuturi a cikin sallar asuba bai yi wuturi ba sai da ya kabbarar sallar asuba sai ya tuna bai yi wuturi ba suka ce wannan asubar da yake ta lalace amma dole ya raka liman saboda rashin baiti a gama ta idan aka gama sai ya wuturi sannan sai nema wani jam'in sai shi asuba to wannan matsalar ita ce malamai suka yi masu ciya an tambayi wani malami a saudiya ya ce eh sun ce guda hudu ne yana nuna kan da yadda ba sun ce guda hudu ne kurkukun lima da ya kawo wannan ya ce amma wannan muna da ta cewa a kai kenan ba su sallama ba domin idan ka ɗauki hadu kenan mutumin ya zama wajibi ba suka ce idan kuma ka ɗauki wuturi ya zama wajibi yanzu sallolin farilla sun zama shida to kenan tun da sallolin farilla sun zama shida a falsafance to wata sallah ce ta tsakiya yanzu ba sallar tsakiya kenan to ya zaka da faɗin Allah hafizu ala salawati was salatil wusta ai in aka ce was salatil wusta saboda sallolin guda biyar ne in ka kirgo biyu ta nan ga ta tsakiya in ka kirgo biyu ta nan ga ta tsakiya wa iya salatul asri to amma idan ka jona da wuciri ka ce shi ma wajibi ne shi ma farilla ne sallolin farilla sun zama shida yanzu in ka ce a raba maka shida biyu zaka tashi a tutar babu amma wasu ce maka to ai to ai sallar idi ma wajibi ne sai to idi biyu in muka hada da su ai su malikin ko ba sai da wajibi bane to shi yasa aka yi masa ca akan wannan to amma dai akalla me suke so su karantar da kai kar kai sakaci mana ma da wutar ko dai ka yi shi daga gama isha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa Abu Zar wasiya yana maka wasiya da kar ka bar wutari bayan isha saboda ka Abu Zar ko yana da tabbacin zai farka tsakar dare ko ƙarshen dare sai ya yi wuturi in ya so idan ya farka sai ya karo wani abu amma ba tare da ya maimaita wuturi ba a dai mazhabar malikiya in ka tuna wuturi kana cikin sallar asuba sallar asuban da kake ciki ta ɓaci amma kuma liman ya riga ya ram da kai liman ya kafsarin da kai gaskiya ya kunna mutum haka za ka ci gaba da yin shi a gama sallah aka gama sai ka koma gefe sai ka yi wutar daga nan sai ka ce waje samu sallah ba daga nan sai wutar sallah ka ce ku shiru kawai kurkukun malikiya na shiga kurkukun maliman kai to wuri na biyu shine mutumin da ya dariya a sallah wannan kam suna da gaskiya ana cikin sallah sai mutum ya kyalkyata dariya an ce ko ta tsaya ko ba ta tsaya ba wasu malan suna cewa idan yayyayi ta ki tsayawa to shine ya shiga kurkukun liman amma da abin da wasu suka ce in mutum yayi dariya ana sallah to mutum na yin dariya ana sallah ko da a raka'ar farko ne in dai yayi kabbarar harama to dole ya ci gaba da bin liman wannan sallar kuma ba ta yi ba saboda in an gama sai kuma ya nemi wani jam'in sai su yi ta shikenan idan kuma ya ce to bari ya yanki ita sallar da yawa dariya ya sake sabuwar kabbarar harama ta biyun da yake ba ta yi ba kuma ana bin shi ta farkon da ba ta yi ba sannan ana bin shi ta gasken da ya yi ba da ake za uku to aka in ya yanki ya sake tonawa za su kare shi da yin ba ta yi ba ana bin shi matacciyar ɗazu sannan ana so ya azahar da ranar ko asin ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba idan mutum ya da dariya ya je kawo a zuciyar shi aikin banza yake yi amma haka dai ci gaba da bin liman a ga auta kiɗan kenan to wuri na biyu kenan wuri na uku shine mutumin da wannan kuma galibin yana shafar mutane mutumin da bai kabbarar harama ba saboda gaggawa kawai sai kabbarar ruku sai ya bi liman ya shigo masallaci Allah kawai yana tafiya wannan kabbar ba kabbar harama ba ce saboda ita wata kabiratul ihrami wala qiyamu laha ko ita a tsaye ake yin ta shi sai ya fahimci cewa idan ya tsaya sai ya yi ta a tsaye zai rasa wannan raka kawai yana tafiya ya yi ya sai kurkukun liman haka zai ci gaba a gama sallah da shi sannan ya sake ta ba maganar ya ce bari ya yi a ai ya riga ya shiga wuri na hudu suka ce shine mutumin da ya yi busa ko kura ko kuma ya yi magana a sallah da gangan da gangan ya yi magana da gangan ya yi magana kama su abinda suke kamfarin da shi ko abinda suke kawowa suna amfani da hura wani abu ya tafi zai sujada haka sai ga wasu abin nan ɗan ganyaye ko wasu ƙwari masu cizo wanda ya sa hannu ya share su sai ya hure su da sai suka watsi ya ce kurkukun liman da wannan hurewar sau da a wurin malikiya hurawa magana ce amma an ce musu da wani yare in dai magana ce tana da harshe in dai magana ce in kuma har haka ne to dariya ma tana da harshe eh duk da dariyar dama ba za a yadda a yi ba amma misalai ne na cewa akwai ababe da a haɗe suke a tsakanin al'ummomi to magana dai mafi inganci mace hude in ba a malikiyar bane za a gaba matsala amma su dai sun kirga shi a cikin wannan matsalar wuri na biyar wanda sha limamu annafarawi bai kawo ba alimamu tatayi da sauran sun kawo su shine suke cewa tuna wata sallar farilla a cikin wata sallar farilla da ya fata sallar farillar da kake ciki amma kuma dole ka raka liman a karshe ta saboda yanke ta kamar cin mutuncin liman ne ka yi rajista a gidan shugaban jam'iyya ranar zaɓe ya hango ka a layin shugaban jam'iyya shugaban jam'iyyar adawa ai na ga zai ce cin amanar ka yawa liman fa ya zuwa ce a daidai ta sahu kuma wallahi ya ganka ko kuma an yi sallama ya gaba ka ka ɓata wa liman wannan duk mutunta liman ya kace to ka ci gaba da yi kuma ta ɓaci ba ko na dan wahala babu waɗannan su ne wurare guda biyar musamman tuna sallar farilla a farilla yana yawan faruwa dariya a sallah yana yawan faruwa sai kuma yin kabbara ta ruku'u tare da yadda kabbarar harama waɗannan su ne waɗannan wurare da ake ce musu masajinul imam kuma sai samu wancan littafin zai taimaka al-imam بأدلة وأحكام مساجين الإمام نشي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله نعم إيه ya bar su in yana so ya riga ya riga ya riga su zuwa ya aka yi gani suna garni ya ji so suna tawari a nan suka yi kila kuma an yayyafa ruwa in an yayyafa ruwa kila ba za su daina garnan ba dama kila abin da kake so ka ce to ai ya haɗa sahu da su tufafin shi mara najasa ko zai taɓa tufafin su mai najasa to amma tufafin nasu ɗanye ne ko busasshe kaga in busasshe ne in ka taɓa tufa ne najasa busasshe ba zai najasar da tufafin ka ba kai Allah ya kan an samu irin wannan matsalar sai a tuntubi iyayen su rika kula ko kuma tun kasa a fara sandar a ce wannan yaron ya yi fitsari ya je gida ya canza tufa amma in dai tufafin ya riga ya bushe ko da tufafin ka ya taɓa tufafin shi ba zai zama da da damuwa ba sai dai kawai a ɗauki wata ka'idar cewa idan mutum yana da wani yanayi ko wani wari da ke fita daga gare shi wanda zai cutar da mutane to ba wai yaro ba ko da babban mutum ne ana fitar da shi a masallacin ma gaba ɗaya sai za za an karhanta wa kuturu ko mai wani ciwo mai wari wanda zai iya damun mutane ga uwa uba ingantattun hadisai da suka hana wanda ya ci albasa da tafarnuwa zuwa masallaci wanda shi su abinci ne ma ko sinadarai walantana kuma wanda shi ainihin na jasati ne to inda wannan ne a iya cewa su koma su canzo tufafin eh sai an mai nasiha kila shi bai sa haka ake yi ba sai mai nasiha ce to ai ga fa yadda shari'a ko sunna ta ce ma mu haɗa sahun kila bai sani ba ko ya sani ya manta to sai a farko a fara faɗakar da shi idan kai ba za ka iya faɗakar da shi ba to sai ka samu wanda in ka faɗa mashi ya faɗa mashi zai ci bari da ibn luqayyim ya wannan maganar matakai matakai na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a cikin littafin shi na ilamul muwaqqi'in rabbil alamin wa alaikum assalam eh eh an in dai zai rika yin fitsarin ko kafin sallar ko bayan sallar sai a rika barin shi a gefe ko kuma a ba shi shawara ya je gun likitoci su sa mashi roba shikenan inda roba ne ba matsala amma matukar ba roba zai najistar da masallacin to ba za a bar shi ya zo kan shimfiɗi ba zai lallata shi Walaikun salam. Eh. Eh. Eh. Eh ba ta dukkanin da mu da bakin karo da juna. in dai a tsaye mutum ya yi kabbarar da niyyar kabbarar harama saboda saurin ya samu liman a ruku sai yadda ta ruku ya yi amma shi ne yana maganin saboda saurin ya sami liman a ruku sai kabbara yana tafiya ruku ya nuna ba ta harama ba in ta harama sai a tsaye dai yanzu ita ke magana yake kurkukun limanin sulakan yana so ya ci waccan gajiyar sai ya kabbarar a tsaye a natse har ya gama saboda saurin ya manta bai kabbara tafiyar ku ba waccan ta haramar ta ɗauke mashi shi ne bambanta amma ba cin karo da juna a abin da ake da aka da shi kamar da jimhur suka ce liman na da halaye guda biyu wajen dagowa daga rukuni akwai aikace akwai sauti to shi ma mu abin da ake so ya la'akari da shi sauti kana kallon shi yana dagowa amma bai kabbara ba bai ce sani Allahu liman hamidahu ko amma sai kana kar kai mada kawai kai hukunka in dai ka gama damanan jam sai dai gama miƙewa ce sani Allahu ka samu raka amma in dai ko yana cikin ruku'u ne yace sami Allah sai dai ka je kawai ku taso tare a ɗan gutsuran maka ba sai tsara kuma ka bin lafiya da ake fishi sanda ka je kai ruku'un ya fara kabbara tagowa in bai fara ba har ka rike ta a ruku'u ka samu nutsuwa ka dan kai tasbihi to ka samu raka'a amma ka je za ka kama gwiwa kenan yace sani Allahu ko ka ganshi ko ba ganshi ba baka da raka'a kawai ayi hakuri suka ce sautin za a yi la'akari da shi ba aikin ba yace babu sujudi sahawi babi da zai magana akan sujada ta rafkannuwa wannan babu yana da matukar muhimmanci saboda sun ce kamar in jirgin sama zai tashi za ga da mutane guda biyu akwai direba pilot din kenan ko akwai kuma injiniya har ma in jirgin ya tashi za ka rasa to wa ya fi amfani ne kowa dai na da amfani ka dole dole ana buƙatar kowa to haka sallah ma lokacin da zaka shiga kai ne mai tuka ta to kuma kai ake so ka zama injiniya to da mutum ya je ya daburce ya rasa gane gabas ko yamma rafkanuwa ta kewaye shi don ba sa'a ba zai abinda ko ya bata sallar ko kuma ya kai ta wata mafuskanta ko da za a ce daga baya sallar ta yi ko kuma in mutane na kallon shi a yi mashi kallo na jahilci da rashin zuwa makaranta to sujadar rafkannuwa ita ce wasu sujadu guda biyu da ake yi saboda samun mantuwa ko shakka a sallah in an ce mantuwa shi ce rafkannuwar ko ya zama saboda kari da aka yi ko ya zama saboda ragi da aka yi ko ya zama saboda ragi ko kari da aka yi sai ya zama mutum zai waɗannan sujadu guda biyu to menene hukuncin su malamai sun tattauna in muka ga duba abin da ke cikin kitabul akadari na abdurrahman al-akadari ya ce wa sujudu sahwi sunnatin ita wannan sujada ta rabkannuwa sunna ce wannan maganar da ya faɗa ɗayan biyun maganganun mazhabar malikiya ne wani Allah ya ɗauko abin da yake shahara ne amma idan ba haka ba mazhabar malikiya na da maganar da ke cewa yin sujadar rafkannuwa a sallah wajibi ne kamar yadda yan mazhabar ahnaf yan mazhabar hanabila yan mazhabar da ibnu hazmin da shekul islam ibn taymiyyah al-harrani da sufyan al-thawri da ibn baz da ibn usaymin da sauransu haka malaman fatawan lajnat da'ima in ka samu jallalin da suka yi tattauna akan matsalar sujudu sahwi ko sujudar rabkanwa su ma sun tafi kan cewa yin wannan sujada a lokacin da ka kama mutum wajibi wannan sujudar rabkanwa tana ɗaya daga cikin matsalar alolin da kusan kowace mazhaba da inda ta kama kowace mazhaba cikin mazhabin nan guda hudu in ka tsallake ma za ka samu fahimtar wasu malama kamar Dawud Zahiri shi ma yana da irin tashi fahimtar da yadda yake kallon al'amarin kamar misali shi Abu Hanifa shi abin da yake fahimta shine duk zakkannuwar da ka samu a sallah kawai sujada ba da za ka yi ƙarawa ka yi ragewa ka yi ragewa ka yi ka ƙara kawai ba da za ka yi amma kuma wannan fahimtar tashi ta yi aiki da wasu hadisai da suka tabbatar da sujada ba'diya kuma ta ƙi aiki da wasu hadisai da suka tabbatar da kabliya suka ce mazhaba ce da igiya sai shi kuma al-imamu shafi'i sai yake cewa duk abin da ya same ka a sallah kai kam da za ka yi shi ma aka ba ki amsar da aka ba Abu Hanifa ya yi aiki da hadisan da Abu Hanifa yake aiki da su yake aiki da hadisan da Abu Hanifa ya aiki da su ra'ayin da ai shi ma zaga ce yana da rauni shi kuma Ahmad ibn Hanbal sai yake cewa to shi abin da yake gani shine kawai abin da za ka yi ka koma ka nemo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk inda ya tabbata annabi ya yi sujada kabli to kai ma in ka samu irin matsalar ka yi kabli hadisai ne wurare ne kamar guda hudu ko biyar duk inda ya yi ba'adi kai ma ka yi ba'adi to duk inda ba nan ba inda aka yi kiyasi akan waɗancan kawai ka yi ba duka huta ya raba kafa da yawa sosai yana da kabli yana da ba'adi ba'adi a tabbatattun hadisai da ba'adi ta kiyasi to mazhabar malikiya su ne mazhabar da suka fi kowa inganci a babin mas'alar sujudu sahawi su ne suka tabbatar da cewa akwai sujada kabli tana da wurarenta akwai sujada ba'adi tana da wurarenta wannan maganar da suka faɗa akwai wata fahimtar ta mazhabar shafi'iyya a kanta to da karmamu shafi'i ya raba kafa ne yadda yake cewa duk sujada duniya kabliya ce haka kuma yace kuma ana kabla ana ba to da ya raba kafa shi malamin Ahmad ibn Hanbal da yake cewa a duba waɗanda suka tabbata a sunna a yi su yadda suka zo a hadisan duk inda ba nan ba a yi ba'adi shi ma yace wani lokaci akwai kabli wani lokaci akwai baji shi kuma dawudu zahiri yan zahiriya kenan yace ba a sujadar rabkan ruwa sai a wurare guda ban guda biyar kawai duk duk hauma hauma matsalar ta faru a sallar mutum in dai ya auna ya ga ba ta a cikin ɗayan wuraren can biyar da suka tabbata ingantattun hadisai yace ba abin da za ka yi amma wani wurin kuma sallar za ta iya rikicewa mutum ba in mutum ya zo ya rasa ya rasa yadda zai yi wasu malaman suka ce idan ka samu wata matsala kila shakku kila rafkannuwa kila kari ko ragi wanda zai iya koma cikin rafkannuwar aka ga annabi ya taɓa irin abin kafa da kafa to sai a ga me yayi yayi kabli kawai sai kai kabli idan bai komai ba ko da abin ya yi daidai da irin yadda ya yi amma ba a gabar da ya yi ba to kai ba za ka yi ba su sun tsuke da yawa ne fiye da yadda shi ibn hazmin din ya tsuke daka akwai bukatar mai sallah ya san yadda zai waɗannan sujadu guda biyu a lokacin da lalura ta rafkanuwa ta same shi suna da amfani kwarai da gaske shari'ar musulunci ta mana gata da su shaidan ne kan zo ya rikita mana sandar mu sai ya samu mu manta har mu rage ko ko mu kara ko ya sanya mana kokonto to shine sai aka ce to muka je karshen sallar mu mu yi sujadu guda biyu waɗannan sujadun guda biyu su ake ɗauka sai a haɗa mana raka'a guda kaga ai duk wanda zai yi da rukunuwa ɗayan biyu ne ko dai abin da yake zaton bashi ƙarin da yake zato ila ashe babu shi yanzu kuma gashi ya zo ya ƙara sujadu guda biyu wannan sujadun guda biyu da aka haɗa suka zama raka to kamar za a mai da su guduma ne a ita kirbar shaidan da su sai a turmi da hancin shaida a ƙasa ya so ya rikita maka sallah gashi an samar da wata raka a da aka saki shaidan da ita ila kuma ƙarin da kake kokwanton a kai tabbas akwai yanzu ita wannan raka'ar da ka tsara wannan sujudin guda biyu da aka mai da su raka sai a ɗauke su ga raka'a ɗaya can kuma ga tsarin da kai ko ma ya tsarin yake sai a mai da shi raka'a shikenan sai a haɗa sai a baka ladar sallan nafila ka yi farilla kuma baka bar wurin ba kuma aka baka ladan nafila sai dan sai ya fashe da kuka yace na kawo harin fanna mutumin nan ya ci riba kaga kenan suna sujadar tana da fa'ida kwarai da gaske kuma za ka ga ta yi kama da hukunta mai laifi to mai sallah in ya rafkannuwa kamar ya yi laifi to sai aka sa mai tara sai aka dora mashi wani aiki kuma ta yi kama da kafara na wajen sakamakon da zai biyo baya shaitan ne ya so ya kawo maka cikas to kuma an azabtar da shi a shaitan ne ya so ya bata maka sallah to ga an baka ladar sallar nafila kuma an baka ladar sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam an gaggan shi yayi rafkan nuwa shine suke cewa rasulullah to yanzu kai ma kana mantuwa kenan yace inna ma ana basharun an saka matan sauna fa idan nasitu fadhakkiruni yace ina mantuwa mana kamar yadda kuma kuke in ko ga nayi mantuwa ku tunatar da ni a wata riwaya yake cewa inna ma an sa auko nafsa li usanna ni da ko gani ina mantuwa ne ko kuma ana sa ni in yi mantuwa ne li usanna don in sunnata muku yadda ake ibada amma idan ba haka ba ba na mantuwa amma haka nan sallah ya sabbaba matsalar sai ta faru a sallar sai mu ga kabli zai yi ko baɗi daga nan sai muka sami hukunce hukunce waɗanda za mu iya dogaro da su ko mu inganta ibadunmu da kuma sallolinmu ya ce na ne huwa sajadata ne ko sujadar rabkannuwa su ne sujadu guda biyu qabla taslimi kafin sallama au ba'dahu ko bayan sallama kafin sallama ko kuma bayan sallama sujada qabliya ko sujada ba'diya sujada ba'di ta tabbata hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam sujada qablima ta tabbata hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama galiban me ke jawo kabli shine ragi da mutum zai yi idan mutum ya rage wani abu a sallah misali yanzu ya yi kabar harama ya karanta fatiha kafin ya karanta sura kawai sai manta ya ruku kaga ya rage karatun sura ya rage tsayuwa domin karatun sura idan ya tafi can karshen sallar shi sai ya sujada kafin ya yi sallama wannan nakasun da ya samu a nan to sujadin sun dawo sun cike wannan gurbin to sannan ana sujada badi wanda suka ce shi kuma a sujada kabli bayan kari na dawo ta sannan kari da ragi a haɗa ko to sannan ita badi daga cikin abin da ke kawo ta shine kari a sallah mutum ya yi kari a sallah ya manta ya sujada guda uku ya manta ya karo raka'a ɗaya a sallar da yake yi sai dai akwai ka'idar da ya kamata a kiyaye sun ce duk sallar da ka karo kwatan kwacinta sallar ta baci amma in ka karo rabin sallah rabin ita sallar sallar ka bata baci ba mutum ya zo a zuhur ya raka'a shida galibin ma yanzu ba a cika shigan ba gaskiya an dai fi yin uku ko a yi sallama a yi uku a yi sallama saboda yanayin rayuwa duk da kuma ana karawa kitan jiya nake wani labari wani liman ya kara katon masallaci ba wanda ya tuna to aka ma kasa gane to waye ne guguwa ne to liman da shi kadai ne sun fi shi guguwa su kuma suna da yawa ya kamata kai ya ta da daya wace da ake sallama zo ne ce mun fi biyar yayi wani mai shahada shi ma zafi yake ni ma kaman dai ina kan biyar ne ina da shakku ne shi yasa ban yi magana ba duk wani jirgin ya ɗauki shi da ga lokacin in aka faɗa ba liman sai ya koma sai ya gyara sai ya shiga da baɗi akwai hadisi Abdurrahman dan Auf wanda Imam Muhammad ibn Hanbal da Ibn Majah da Imam Tirmidhi suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya kokonto a cikin sallar shi falam yadri a wahidatan salla an ithnatayn raka'a ɗaya sallata ko biyu fal yaj'alha wahida ya san ya mayar da sallar ta zama raka'a guda guda ɗaya misali wannan matsalar na yawan faruwa kawai kana cikin zuba karatu ko kana cikin ruku'u sai kawai wani tunani ya zo maka wai wai wannan ruku'un da kake na raka'a ta nawa ne na raka'a ta ɗaya ne ko na raka'a ta biyu to yanzu abin da kawai za ka yi kawai ka bar shi cewa raka'a ta farko ne sai dai idan mamu sun an karar da kai to sai ka gina akan abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal yadal hawahida wa idza lam yadri ithnatayn salla am salasa idan kuma bai sani ba wai raka'a biyu yayi ko uku fal yadal hasnatayn ya mayar da sallan nan tashi ta zama raka'a biyun kawai yace wa idza lam yadri salasan salla ma arba'a idan kuma yace ba kokonto wai shi ba bai sani ba uku yayi ko hudu fal yadal hawa ida fal yadal ha salasa ya mayar da sallar raka'a guda uku kawai ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين daga nan sai sujada qabli kafin ya sallama wannan hadisin Abdurrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin ahadithul babi wajen tabbatar da mawadi'u sujudi al-qabliya to sannan akwai hadisin zuliyadaini shi kuma shine jigo hadisul babi kenan in dai kana maganar sujada ba ni hadisi yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah sujada ba da ma sallama sai aka ga yayi sujada bayan yayi sallama an ce abin da ya faru shine yayi raka'a guda biyu ya zauna yayi karatun tahiyya kawai sai ya sallama da ya sallama ko ta jirsa a masallacin sai ya je jikinta kawai ya jingina wasu sahabbai ma har sun fita waje kuma a masallaci akwai abubakar da umar ko ba wanda iya tunawa shi ne zuliya da ne zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya sa ba su magana ba galiban sun san biyu ne amma ana mashi wahayi wa ya sani ko dab da nani sallar aka ce mashi an rage sallar da can sallar nan raka'a biyu ake yi aka tsara suka zama hurhuɗu irin wannan tunda ya ce ihda salatul ashi ko azhar ko la'asar a ciki ne zai matsalar ta faru to wa ya sani ko an mai da ita gidanta na dani shine zule da shi kuma ya karfin hali ya zai ya rasulullah a kusirati salatu am nasi ya rasulullah wai sallan nan wahayi aka yi maka an mai da ita raka'a biyu ko ko mantawa kai kai sallama a raka'a biyu shi kuma annabi sai ba shi amsar da shi ne bai gane ba yake mashi kullu zalika lam yakun ba wahayi ba mantuwa ta ita rasulullah la dole akwai daya gaskiya akwai daya ba wahayi ake maka a rage ba ko mun san kai ba za ka rage da gangan ba to ya rasulullah ka manta yace Abubakar da Umar wai maganin zunubi dai nake faɗi gaskiya ne suka ce gaskiya ne rika biyu kai sallama yake ku kira na waje suka shigo aka karo raka'a biyu kaga wannan magana duk ba ta bata sallah ba ai magana gyaran sallah ne aka karo raka'a biyu sannan fasaja da ba'da sala kaga maliki yana da hujja kenan kenan wanda ya kara ya sujada ba shi yanzu ne ya kara sallama ba a muhallinta ba in ka ɗauki wannan sallamar sai a mulmula ta sai ta zama raka'a sujadu guda biyu bayan sallama sai a haɗa su zama raka'a sai a ba su ladan nafila kaga alfarma kenan da gata sai ce wa bi ihramin wa tashahhudin wa tahlil sannan su waɗannan sujadu guda biyu ana yin su ne bi ihrami sai masu kabbarar harama kar ka tafi ba kabbara shine ihram din su anan wa tashahhudin kuma idan ka yi su sai ka sake tahiya wannan shine al-Imam Shafi'i yake cewa shadun ne kuma da mace ta shadun ne hadisi ne na Imran dan Husayn akan shi malam ya dogara hadisin ya tabbata inda matsalar take shine ƙara cewa in kai sujada ta rafkannuwa ko kabli ko bani in ka ɗago sai ka sake tahiya wannan ƙarin wata shahud ɗin shazun ne lafzun ne sha in ka ce shaz shi hadisin shazi hadisi ne ingantacce an ce shine shine hadisin da mutumin kirki yau riwaya sai dai riwayar da yau ta saba wa ta waɗanda suka fi shi kirki inda ba waɗancan da suka fi shi kirkin hadisin shi sahi kuma har yanzu ma sahi amma matsalar sai ta ci karo da riwayar waɗanda suka fi shi nagarta ta sace riwayar shi ta zama shaza fahiyya min anwa'iz da'i shi yasa suke cewa a cikin wayar da suke na lugus wata ce wani hadisi ne ingantacce kuma baya halatta ya aiki da shi sai ka ce alhadisul shaz su kuma riwayar waɗancan ita ce alhadisul mahfuz yanzu da shi ake aiki malamai sun bibiye riwayoyin wannan hadisi hatta a riwayar Imrana dan Husayn ta hanyar yan keke da keke babu karin wata shahada inda kai karin wata shahada ya fito wata matsala kawai aka samu da haka wannan kalmar babu ita haka kenan matsayar da malamai suke a kai da sujada kabli da sujada ba'adi in ka ɗago su ba a yin sujada ba a sake tafiya kana ɗagowa sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma malamin malikiya ne suke cewa idan sujadar ba'adiyya ce to ana so ka sake tafiya saboda ya tafi ka riga kai sallama amma idan kabliya ce ba buƙatar ka sake sallama tunda duk kana cikin sallah ne in ka sake tahiyya kai tahiyya biyu kuma kafin sallama to sai yace bi ihram ana so a samar da kabbara ta harama lokacin wa tashahhudin kuma ana so a samar da tahiyya shine muka ce shi babu shi wa tahlil sana ana so a samu sallama in ya zamana an samar da sallamewa daga sallah kada mutum ya zo ya sai da rabkannuwa kuma bai sallame ba a lallai ai kokari a ga cewa an sallame ya ce wa yushra'u li tarki masnuni ana shar'anta sujada ta rabkannuwa saboda barin sunnoni idan mutum ya bar sunna to sai yayi sujada ta rabkannuwa wannan shine abin da malam malikiya suka jima akai kuma hakan magana take dan adam ko mu musulmi muna da ayyuka kala uku a sallah dangane da hukunci hukumin taklifi duk da cewa akwai haramtacce akwai makaruhai wanda suke bata sallah yanzu dai wanda aka ce ne kaga akwai wajibai a biye da su akwai sunnoni a biye da su akwai mustahabbai sai an sha wahala ka ta iya bambance mustahabbi da sunna amma dai suna kokari su bambance to idan matsala ta shafi mutum a farilla sujadar rafkan nuwa ba ta ɗauke wa mutum abinda ake nufi shi ne sai mutum ya zo raka'ar farko sai ya manta bai ruku'u ba bai tuna ba sai da ya shiga raka'a ta biyu yanzu kawai abinda zai yi ya wurgar da raka'ar farko ya mayar da raka'a ta biyu ta zama raka'a ta farko illa iyaka kawai abinda zai sani yana sujada a ƙarshe zai sujada ba a kenan sai dai lokacin da ya wurgar da ta farkon ya ɗauki ta biyun zai la'akari cewa a biyun farko ne ko a biyun ƙarshe shi ne kawai ɗan bambancin amma dai wata sujada ta rakkanuwa ba za ta iya isar mutum ba ya wurgar da raka'ar farko a ya manta rukuwa raka'ar farko kuma ya ci gaba da kirga da ita kuma ya je karshen sallah sai ce wa man nakasa sajada qabla salami a ina ai malam kai abin da ka rage din wajibi ne rukuni ne ba zai yiwu sujada ta iya ɗaukar nauyin shi ba ai lokacin gamin ba za ta iya yin botet ɗin tarayya ba ko ai karfin yayi yawa to haka mustahabbai suwa mustahabbai ba a masu sujada har ma malamin suke cewa wanda ya bar mustahabbi yanzu kawai shike ne ya zo yi ruku'u sai ya tasbihi guda uku sai ya ce a ya kamata in yi biyar ne fa kawai da ya je karshen sallah sai ya yi sujada kabli saboda ne ai saboda ya bar mustahabbi na tasbihi a sallah shi ma ya ce baqalat salatu to sai a cikin masnunat ko as-sunan ayyuka na sunnoni in mutum ya bar sunnonin sallah wata sunna daga cikin sunnonin sallah to sai ya sujada wayannan sunnonin ko dai ya zama sunna daya za ta iya sa mutum ya sujada ko ya zama sunna biyu ko kuma kamayyar sunnoni kamar misali wanda ya bar sani Allahu liman hamida wanda ya bar karatun fatiha ko da karatun karatun sura karatun sura na tare da tsayuwa domin karatun sura wanda ya bar bayyanawa ko ya bar asirtawa sunnoni ne kwaranni daidai amma masu karfi ko kuma wanda ya bar kabbarori banda kabbarar harama shi sai mutum ya bari da ɗan yawa in mutum ya bar kabbara ɗaya kabbarar tafiya sujada ita kaɗai ya manta ba zai sujada ba amma idan ya bar biyu uku hudu biyar shida to sun ɗan yi yawa taruwarsu sai su samu shi da ya yi sujada ya ce wa yi shira'u da ziyadati walau raka'atan sahawa sahawa an shar'anta wa mutum domin ƙari da ya an karanta mutum su gadar rafkan nuwa domin ƙari da ya ko da raka'a ya ƙara da mantuwa ko da raka'a mutum ya ƙara kar ya damu to ya ƙara raka'a babban laifi ne ya tunda mantuwa ce ya ƙaro ya yi sujada ta rafkan nuwa shikenan ya buge matsalar inda mantawa ya yi to ne sai ya zo da sai ya zo da da abin nan ɗin sai in in sai ya wurgar da ita raka'ar da da ya samu matsalar da ita sai ya gini akan ta da raka'ar da ke gabanta ya ce wani shakki fil adad haka ana yin sujada ta rabkannuwa saboda kokontuwa adadi kuma yadda muka yi bayani yadda annabi sallallahu alaihi ya bayani cewa yana kokontun ɗaya ke ko biyu ya batta a biyu biyu ne ko uku ya batta a biyu biyu ne ko ɗaya sai ya batta a ɗaya biyu ko uku biyu ko da yaushe zai ɗauki wanda shi ne ke da tabbas in ya tsena kokon to raka biyu ne ko raka uku to kaga yana da tabbacin biyu yana shakkun uku sai wurgar da shakkun ya ce wa idza sajada al-imamu idan liman ya rafkan nuwa ta ba a hun mu'tammu mai koyi da liman shi ma sai ya bi shi wannan ita ce ka'ida amma saboda suka ce yin haka na daga cikin cikar sallah idan liman matsala ta same shi to mamu idan ya zo shi ma zai bi shi ko an samu matsalar da shi ko ba a samu matsalar da shi ba kenan kila kafin ya shigo aka samu matsala to shi kenan da ya zo ya bi liman a yanzu liman ya zama na shi inna ma fi'ilal imamu bi yusamma liman ba an sanya maku liman ne domin ko duka koyi da shi idan limai dai zai waccan sujada ta rabkan nuwa shi ma sai ya bi shi sai a yi waccan sujada ta rabkan nuwa wannan hukunce hukuncen na sujadar rabkan nuwa haka hukuncin yake a sallah ta farilla haka hukuncin yake a sallah ta nafila kamar yadda malam ya kadar ya ce illa fi sitti masa'i sai dai a matsaloli kwaya shida na wakilin mun je darasin gaba Allah kai sai mu dan yi ishara zuwa gare su saboda suna da muhimmanci suna bambanci tsakanin sallar farilla da kuma sallah ta nafila wannan shine bayanai da shine bayanai da ya tattara a karkashin matsaloli na sujada ta rakkanuwa muna fatar Allah mu cikin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Eh, eh, mm, a tazarar da aka samu ta sa ka yi sai dai ka yi sabuwar sallah sai da ce ta ta sa'ani ha sai dai ka faro sabuwar sallah ko ka samu wani sabon jami'in ko kuma ka yi kai kadai ko kuma ka kafa jami'in ka jagoranci wasu tunda an riga an samu tazara mutum waccan damar ta ya koma ya gidi man ta kuce mai dama da abin da ake so ba a so tazarar ta yawa tsakanin tantance shakku ko matsalar da aka samu zuwa gyara to wanda alwalin shi ta warware akwai alamun abin ya yi tsawo sai ka in ka dawo sai ka don zai wahala ma ka iya cin musu a sallar tunda fatiha kawai za a karanta mutum ya zo sai a sai tashi sabuwar sallar ko ya ji wani jami'in ya samu ya fi sauki raka biyu aka yi sallan rama kawai zai yi eh rama ta kawai ta shi ta riga ta tafi da a ce sujadar ce ya manta to bayan kwana kwana biyu sai ya samu wata gaba shi ma sai ya sujadar amma wannan sallar ce ke da matsala to sallar zai rama gaba daya Allah ya samu da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh